الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi 21 da wata na safar hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1100 da shekara 44 wanda ya dace da 17 da wata na Septemba miladiya haihuwar annabi isa idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya sakaddarawar Allah subhanahu ta'ala ci gaba da karatun littafin al-matnul akhdari na al-imam abi zakariya yahya bin sharf an-nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau zamu tashi darasi na bakwai da yardar Allah subhanahu ta'ala hadisi kuma na bakwai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya kuma ba mu yi kumfadin daidai da kuma aiki da abin da yake daidai ta yi watakila makaranta hadisi guda biyu idan lokaci ya ba mu hadisi na bakwai da kuma hadisi na takwas malike cewa alhadisu sabi'u hadisi na bakwai an abi ruqayyata tamim bin ausi ad-dari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم wannan hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa hadisi mai lamba na 55 a cikin sahihi Muslim farkon hadisi malati an abi ruqayyata an samu wannan hadisi daga baban ruqayya ruqayya suna ne na na mace wanda an yi wa wannan sahabi da wannan kunya kusa mun ce sahabbai da ma larabawa suna da al'ada ta siyo mutum alkunya har muka ce alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce na'am alkunyar shugaban halitta wace alkunya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim an ana masa alkunya da Abul Qasim dai daga cikin diyansa Al Qasim sai a ce masa Abul Qasim baban Qasim ko to wannan sahabin shi ana ai masa alkunya da da, da cewa Abu Ruqayya baban Ruqayya me ya sunansa Tamim bin Aus Ad-Dari wannan shine sunansa Tamim dan Aus Ad-Dari wannan sahabi Tamim bin Aus dari radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda asalinsa ba mutunan Madina bane ya zo ne garin Madina da shi da danginsa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a shekara ta tara bayan hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya dawo da ghazwat Tabuk yakin Tabuka da aka yi a wannan yakin ne a baya wannan yakin ne shi wannan sahabin ya zo wanda asalinsa ba nasari ne ba nasari ne nasarani yana akan idan aka ce nasarani eh mutum yana akan addinin annabi annabi wani annabi annabi Isa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim shine ba nasari ba yahude kuma wanda yake kan addinin annabi Musa to ba nasari ne ya zo wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi da ƙabilarsa suka yi wa manzan Allah mu baya suka musulunta. Wannan sahabi yana da manaƙin, ya da falololi masu ɗimbin yawa a cikin tarihi. Daga cikin fada'ilkinsa an da goman asiraja siraja fil masjid. Idan aka tambaye ka wani sahabi ne ya fara kunna masbuta a masallaci, sai ga ce Tamimu bin Ausid Dari shine mutum na farin sahabin da ya fara kunna wa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huta a sanya lantarki a hasaka masallaci shine mutum na farin da ya fara a tarihin addinin musulunci sannan kuma awwalu man sana'a al-munbar shine mutum na farin da yayi wa manzon Allah minbari yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam watan mimbari a a masallacin manzon Allah da yake Madina sannan kuma awwalu man qassa shine mutum na farin da ya baiwa manzon Allah labari wanda manzon Allah ya haikaito shi wanda zamu zo a kansa sannan kuma shine mutum kadai wanda a cikin tarihin rayuwar manzon Allah baki daya wanda ya baiwa manzon Allah labari ko manzon Allah ya bada wannan labari ma'ana manzon Allah ya rawaito daga gare sa kusan ana cewa Abu Hurairah ya rawaito ko a ce da yaje manzon Allah ya ce ya faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya rawaito zance daga wa daga Tamim bin Aus ad-Dari wanda ya kasance watan ya shahara da bautar Allah subhanahu wataala da karatun alqur'ani malam Jabir duk kwana bakwai Tamim bin Aus ad-Dari sai ya karanta alqur'ani duk kwana bakwai kwanakin mako guda bakwai sai ya sauke alqur'ani mai girma wanda gaba ɗaya hadisan da aka rawaito daga gare sa malaman hadisi gaba ɗaya idan ka tattara hadisan da aka rawaito hadisi guda goma sha takwas wanda al'imamun bukhari idan ka bincika bukhari tun daga farko har ƙarshe babu hadisin tamim bin ausid dari a muslim za ka samu hadisi guda ɗaya ya rawaito hadisi guda sha takwas daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da aka rawaito nasa daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne guda goma sha takwas wanda suna cikin littattafan hadisi ya shahara da wani hadisi mai ɗimbin karatu wanda manzon Allah ya rawaita wanda hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi mai namba na watan 2942 hadisin da wata sahabiya ta rawaito sa da ake ce wata Fatimatu bintu Qais Fatimatu bintu bintu Qais Allah ya kara mata yarda take cewa wata na sami'tu munadi munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina zaune cikin gida naji mai kira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yunadi salata yana kiran yana kira zuwa ga sallah kawai a lokacin da ake yin sallah ba sai ga mai kira yana yin kira daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kasan a zamanin annabi idan ana son a hada huri mutane huri daya to kawai kiran sallah manzon Allah yake sanya a yi sai ladani ya hawo minbari watan ya kira sallah kowa zai ji sai a taro da an kira sallan to kowa ya san akwai wani sako da ake so a a isarwa al'umma tace ban yi wasa wasa ba fa kharajtu ila al-masjid sai na fito zuwa masallaci fa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ne sallah tare da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam فكنت في الصف النساء التي تلي ظهور القوم tace nayi sallah a bayan sahun da yake biyar maza ma'ana ina sahun sahun farko ai falamma qada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatahu lokacin da manzon Allah ya kare sallar sa jalasa sai annabin Allah ya zauna alal minbar saman minbari wa huwa yadhaku manzon Allah yana dariya ai dariyar manzon Allah kuma ita ce murmushi manzon Allah yake yi ko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa qala sai annabin Allah yace li yalzim kullu insanin musallahu kowane mutum ya zauna hurin sa kada ko wanda ya motsa daga hurin sa kowa ya zauna inda inda yayi sallah summa qala sai yace atadruna lima jama'atukum shin kusan yasa na tara ko a wannan farfajiyar a wannan masallaci ba a lokacin sallah ba qalu sai gaba ɗaya sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah kadai da mun suke da ilimi akan wannan mu ba mu san wannan abin ba qala sai annabin Allah ya ce inni wallahi ina rantsuwa da Allah ma jama'atukum li rafatin wala li rahaba ban tara ku ba dan in kwadaitar da ku wacan game da lahira ko kuma in tsoratar da ku game da lahira ba shi bane maqsudi ba na tara ku bane dan na kwadaitar da ku ko kuma na watan na tsoratar da ku al'amarin Allah subhanahu wataala ولكني جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا yace sai dai na tara ku ne saboda tamimu tamimu bin aus ad-darimi watan ya kasance banasari mutun ne wanda yake akan addini annabi Isa fajaa sai ya zo min fa baya'a sai min mubaya'a wa aslama kuma yayin musulunta shiwa tamimu kin da zamu karanta hadisin sa a yanzu ya kamata mu san sa eh manzo Allah yake cewa wa haddathani hadithan kuma ya bani labari na wani zance wafaqa allazi kuntu uhaddithukum wanda ya dace da irin labarin da ni manzon Allah nake baku tamimu ne bani labarin da ya dace da labarin da ni annabin Allah nake karantar da ku wannan labarin an mas'anil masih an masihid dajjal akan almasihid dajjal wanda zai zuwa ƙarshen duniya yace haddathani annahu rakiba fi safinatin manzon Allah yace haddathani da wa yake banji ba da tamimu ko yace haddathani wa ke magana wannan annabin Allah yana so annabi ka cewa falalarwa tamimu bin aus ad-dari manzon Allah yace haddathani tamimu ya bani labari ya lal fadl azim wannan fadla ce mai girma annabi ya kira yace ya ka bada labari har manzon Allah ya hakaita shine dai sahabin da aka samu a wannan a cikin tarihin sabai baki daya to yace haddathani watan tamim ya bani labari annahu rakiba cewa shi tamim ya hau fi safinatin bahariya a jirgin ruwa tamim ya hau ya shiga wani jirgin ruwa ma 30 rajulan tare da mutum 30 namiji 30 min lukhmin min lukhmin wa jizab daga kabilar lukhmin da kuma jizab kabila ce guda biyu wadda kabila ce ta su ta su ta su tamim fala'ibu bihim al-mawj sai kuma tsawatan al-mawj wannan kurwar ruwa sai ta yi wasa da su kusan akwai kufan kufan teku sai ya yi wasa da su wannan ya sanya sai wani abu ya abu da su tamim ga sunan sai suka zo a wani tsibiri suna zuwa tsibirin watan zuwa faduwar rana gab zuwa faduwar rana sai suka zauna kusa da wannan jirgin ruwa fadakhalul jazira suka ce kai to bari mu tashi mu shiga wannan tsibirin mu ga me ke faruwa sai suka tashi suka shiga suka shiga wannan tsibiri suwa su tamimu da shi da mutum nawa mutum 29 shi jibon nawa na 30 kenan ina batar mu fa'inta eh falaqiyahum falaqiyahum dabba sai wata dabba wata dabba ta hadu da su wata halitta alhab ma'ana mai yawan gashi wannan wannan dabbar mai yawan gashi ta hadu su tamimu bin aus watan addari la yadruna ma qablahu min duburihi saboda tsarinin gashin ba sa iya bambanta ma su gane bayanta su wannan dabbar da yace su ba su gane ta ba tana tana da matsanancin matsanancin gashi eh fa qalu sai suka ce wai laki ma an suka ce ce tanki wace ce ke ke wace irin dabba ce wannan ba mu san ki ba fa qalat ta ce anal jassasa tace ni ne al jassasa fa qalu sai suka ce wamal jassasa menene jassasa kuma wannan dabar ba mu san da ita ba qalat sai take ce masa take ce da su ayyuhal qaum intaliqu ila hadha ar-rajul fi ad-dayr fa innahu fa innahu ila khabrikum bi ashwaq tace ba zan ce muku komai ba a yanzu amma ku shiga wani gida ga yanan akwai wani wani mutum to zai ba ku yana da shauki game da labarinku yana zumuɗin ya ji labarinku ni ba zan ce muku komi ba a yanzu sai tamimu ya ce sai muka tsorata a gurguje ya ce da muka ga al'amarinta ta shuɗe sai muka gurguje sai muka tsorata muka ji tsoron kada ya zama to shaidani ya ce ya ce haka muka kama hanya muka shiga muna shiga sai muka ga wani wani watan wani mutum ai wani wani wani mutum watan ba mu taba ganin halitta ba yace a duniya kamar wannan halittar tun da muke a rayuwa mu taba ganin wata halitta ba a irin wannan a irin wannan yace hannayensa suna a hannayensa suna a wuyansa hannayensa suna wato ya hade hannaye zuwa wuya sannan kuma tsakanin goyyansa zawwa kauransa yace watan daga karfe ne karfe ne tsakanin goyyansa zuwa zuwa karfensa da muka zo wajensa sai muke sai yake tambaya sai muke tambaya da shi muka ce tamima yake cewa sai suka tambaya wai laka ma anta waye kai sai yake ce mu da su qad qarartum ala khabari ku kam labari na kuna da shi amma yanzu ku ku bani labari ku ma ma antum kusuwaye suka ce musu mu mutane ne daga larabawa wato mun hau jirgin ruwa ne sai abu ya faru da mu har muka kawo kanmu muka ga kanmu gashi a halin tsibiri har muka zo muka game da wata dabba ta ci mata jassasa ce muka tambaye ta miye ita ta ci mana a'a mu shiga wannan gidan zamu ga wanda yake da bukata na na labarin mu sai yake cewa da su sai yake tambayar su tambaya ta farin da yake yi yake musu a gurguje yake cewa da su to akhbirni an-nakhli baisan ku bani labari game da itacen dabinin garin baisan ku bani labarin itacen garin Baisan suka ce to akan me kake son baka labari akan sa ya tambaye su wai shin tana yin diya suka ce eh eh tana yin diya sai yace yace da su nan kadan nan da ba da jima ba za ta daina yin diya ina ina tsoron a ce nan gaba za ta daina yin za ta daina yin diya sai yace da su ku bani labari akan bukhairatu at-tabariyya suka ce me kake so mu baka labari akan ta suka ce wai me kake so mu baka labari a yace akan marmaro ruwan ruwa suna buguwa daga gare ta suka ce eh to ya zancen manoma suna noma suka ce eh wannan tambayoyi suke musu haka suke masu tambayoyi a gurguje har yanzu tambaye su ya tambaye su ku bani labarin annabi al-ummi labarin annabi wanda yake al-ummi wanda yake bai iya rubutu kuma bai iya karantawa ba ku bani labarin sa sai suka ce masa lalle ya fito sannan kuma kaji kaji mutane sun bisa sun yi imani ce wannan ya faru suka ce masa ƙware da gaske ce wannan ko shi ne daidai gare su akan su yi su bi sa sai yake sai suka tambaye shi a ƙarshe wai kai wane ne sai yake ce musu shine masihu dajjal ƙarshen labarin kenan yace su ne shine masihu dajjal yace na kusa ina jin tsoron a ce lokacin fitowa ta ya kusa fito ya ya fito ya kusa yace wallahi zan ratsa a sassarin duniya baki da ya kudu da arewa yamma da gabas da yamma zan kewaye duniya baki ɗaya cikin kwana a dare arba'in ya ce zan shiga kowane gari ban da gari guda biyu da makka da attaiba da makka da attaiba ya ce wannan garin kan ba zan shiga ba ya ce a wannan bakin kowane gari tsakanin makka da attaiba allah ya wakilta mala'ika ya zare takobi ba za ni iya shiga ba sannan kuma a dullum a duk kwana ta wannan ta wannan bangaren wannan gari ta kowane sukurwan gari watan Allah ya turo mala'iku suna suna masu gadin wannan gari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zunguri mimbarinsa da da saddarsa yace ku saurara wannan ita ce at-taiba wannan ita ce at-taiba wannan ita ce at-taiba cewa da wani gari kenan shine garin garin Madina kaga hadisi a takeice wannan labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya rawaito shi daga wa daga Tamim dan Aus ad-Dari wannan watan baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya rasu a ƙasar Sham a shekara ta 40 Hijiriya an binne sa a ƙasar Palestine Allah subhanahu wataala ya ƙara masa yarda ya hada mu da shi kuma a cikin aljanna al-firdaus to mu je karatun hadisi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala tabbas manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yace addinu an-nasiha addinu an-nasiha addini nasiha ne kamar malamai suna kaddara ai maddinu illan nasiha ba komi bane addini face nasiha ne addini a cikin alqur'ani zai zo yana zuwa da ma'ana guda biyu zai ke zawa da ma'ana ta ta ta ta addini ta ma'anar ma'anar addini da kansa na na na ayi aiki a samu dacewa da shiga aljanna kamar da Allah ya ce inna ad-dina 'inda Allah al-islam lalle addini a wajen Allah shine shine musulunci kuma wani lokaci kalmar din take zawa da ma'anar aljaza wal hisab kamar da Allah ya ce maliki yawmiddin mai mulkin ranar sakamako yawmiddin mai ma'ana yawmul jaza wal wal hisab ranar da ake sakan kawo mutane to ana nihin addini na bauta wa Allah subhanahu wataala to manzo Allah ke cewa addinu an nasiha gaba ɗaya addini gaba ɗaya ta tara addini addini gaba ɗaya waton nasiha ce idan aka ce nasiha malamai suka ce waton nasiha ta kunshi tsarkake abu yin abu don Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayan addini shi ne aka tsarkake don Allah subhanahu wa ta'ala sai sahabai suka yi tambaya domin sahabbai sun kasance suna da suna yawan tambaya suna aiki da abin da manzon Allah ya karantar da su na abin da ba su fahimta ba su yarda su bar abin cikin duhu mubahami sai sun yi tambaya ba kamar yanzu ba irin mutanen yanzu da muke ta ibada ta iske mutum ya share shekaru yana sallah amma bai san farillai ba bai san sunnoni bai san mustahabi ba su sabai ba haka bane abu na faruwa da mutum zai zo wajen manzon Allah ya tambaya ba ga hadisin da yake cikin ummatul ahkam ba hadisi imam muslim hadisin ali dan abi talib Allah ya kara masa yada yace ni mutum ne mai yawan mazi yana yawan zo min amma saboda ina aure da ɗayar manzan Allah sai kunya ta kama ni sai da tura jabe ya tambaya min manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba sa wasa game da sha'anin addini suna yawan ta min tambaya ana karantar da mu a wannan inji malumai cewa duk abin da baka sani ba a rayuwa na addini kar kai wasa kai tambaya kaka ji kunya da wannan ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kai madala da matan madina kun ga matan madina manzala ce kunya ba ta hana su tambaya game da sha'anin addini ba sa sun je kuma su yi manzala tambaya kowace ya ce in dai game da abin ya shafi watan addini ne shi yasa bar suka ce mimani la ya ta'allam malam jabir mimani la ya ta'allam miman guda bi ba sa karatu in ji malumai ba sa ba sa ba sa neman ilimi kuma ba za su san karatu ba har abada nawarin almustahi mutum mai kunya kana jin kunya kai tambaya a ce kai wanda ne wannan tambayar duk wanda yake jin kunya yayin tambaya a cikin karatu to ba zai har abada ba zai zama malami ba sannan wal mutakabbir da mai girman kai yana jiji da kai game da yayin tambaya akan wannan albin to sabai sai suka ce liman ya rasulullah manzon Allah nasiha ga waya annabin Allah nasiha shi addini nasiha ga wa yake sai annabin Allah ya ce lillahi nasiha wa Allah subhanahu wa ta'ala addinin Allah wato nasiha ne da Allah subhanahu wataala malai suka ce nasiha wa Allah subhanahu wataala ya shafi ya shafi ababe guda biyu abu na farin ikhlasul ibadatu lahu ikhlasul ibadati lahu tsarkake ibada wa shi Allah subhanahu wataala duk abunda zan yi duk abunda zaka yi duk abunda zaku yi duk abunda zamu yi wa danwa dan Allah subhanahu wataala wa ma umiru illa liya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة سلتي وذلك دين قيمة duk aikin da za ka yi a rayuwa wallahi azim in ba ka yi don Allah ba aikin banza ne shi yasa dan uwa mu dinga roƙon Allah ya sanya aikin da muke khalisan da wajhil karim kar ka yarda ka yi aikin ibada don wani kai don wa don Allah subhanahu wataala wallahi na taba ga musu malam Jabir da Arabu nace musu kun ga wannan da'awar da muke yi in dan wani muke yi wallahi gware mu koma bakin tasha muna ba galido ya fi sauki da ka zo kana addini ba dan Allah subhanahu wataala ba gware ka koma bakin tasha ka aza lido da ka dawo kana aikin Allah ba dan Allah subhanahu wataala ba ka roki Allah ya sanya aikin da zaka yi dan wa kake yi dan Allah subhanahu wataala daka annasiyatu lillah daga cikin yi wa Allah nasiha waton shine al-ikhlasu li ibadati lahu ka tsarkake addini dan wa dan Allah za ka yi sallah kai don wa don Allah za ka yi azumi kai don wa don Allah za ka yi aikin hajji kai don wa don Allah ka gina masallaci kai don wa don Allah za ka yi wa'azi kai don wa don Allah duk abin da za ka yi kai don wa don Allah subhanahu wa ta'ala bambancin watan sha'anin rayuwar duniya kenan ko zan yi maka ne domin in ƙara samun kusanci gare ka na kayaba amma shi Allah subhanahu wa ta'ala su yake kai dan shi kuma in kai zai baka lada abu na biyu annasiyatu lillah ta kunshi ash-shahadatu lahu bil wahdaniyya fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi nasiha wa Allah subhanahu wataala kashe da cewa Allah shi kadai ne ya tantanta da abota ma ka kadai ta Allah cikin rububiyya da uluhiyya da asma'i wa sifat a cikin abunda watan ya shafi halittu abin fi'ilul fi'ilul abd fi'ilur rabb cikin abunda babu wanda ke yi sai Allah misalin halittar sama babu wanda ya taimaka mu Allah ya halicce sama ko akwai akwai kana ganin yanzu ina a taimaka akwai wanda ya taimaka mu Allah aka yi halittar sama yau da Amerika da wa'annan kasashen guda biyar da suka fi kowa tattalin karfin arziki a duniya kana ganin suna bari irin su Nijar da rana lai ba za su bari ba amma da yake al'amari na Allah subhanahu wataala shi Allah fa'alu lima yurid shine yayi sama kai da haka ba wanda ya taimaka mai kai karan kanka shine yayi ka yayi maka baba yayi maka mamma yake sabkawa da ruwan sama yake fitar da tsirrai duka wannan aiki ne nawa na Allah subhanahu wataala shike arzitawa shike talautarwa shike kashewa shike rayawa shike bayarwa shike hana ba wanda ya sai wannan saiwa sai Allah subhanahu wataala sannan kuma kare ta Allah a cikin watan abin da ya shahi bauta masa kakka bautawa kowa a duniya saiwa sai Allah subhanahu wataala ka bautawa shi shi kadai shine kawai dacewarka sanafin ta Allah a cikin sifofinsa Allah yana da sifofi daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala ubangi subhanahu wataala yana ji amma ji irin nawa a'a ji irin naka a'a ji irin namu ba a'a kai yarda kake sa kanka bincike ya jin ya Allah yake ji wannan ka sa kanka dogon al'amari kawai kai yarda Allah yana ji Allah yana gani Allah yana da hannaye kai yarda wa'annan gaba ɗaya kake tawili ka sa kanka binciken wannan al'amarin kuskure ne ka jiwo kanka halaka kai imani da su ta shi kenan sai a wuce wurin ko to wannan abu kenan abu nabi sai ce wali kitabihi da kuma littafin Allah subhanahu wataala nasiha wa littafin Allah subhanahu wataala nasiha wa littafin Allah ya shafe ababe kamar haka abu na barin kariyar wannan littafin ka kare wannan littafin ka baiwa wannan littafin kariya wani littafi ne na Allah subhanahu wataala yanzu a doron ƙasa shine alqur'ani qur'ani ka bashi kariya kowace irin protection a ta duniya a matsayin ka na musulmi to nasiha wa alqur'ani ka bashi kariya duk wanda yake son yayi banna a cikin alqur'ani sai inda karfin ka ya ya kare kakka yarda a walakantar da alqur'ani mai girma kakka yarda a zarafin alqur'ani mai girma kakka yarda a wofatar da alqur'ani mai girma a matsayinka na mutum musulmi a duk inda kake ka baiwa alkur'ani mai girma kariya ina ba ta mun fahimta abu na biyu kuma tasdiqu khabrihi duk abinda qur'anin ya bada labari to ka gaskata wannan labarin duk abinda aka ce maka qur'ani ne ya bayar yanzu dan Allah cikin waye waye taba garin fir'auna amma dan duk mun imani da shi ko mun imani an yi shi saboda miye qur'ani ya ba mu labarin sa muna mun yi imani da taguwar annabi salih cewa dutsi ya tsage taguwa ta fito daga ciki wadan ta a cikin ku ba wanda ya gani amma dan Allah kun yadda ko ba ku yarda ba me yasa saboda a cikin alqur'ani akwai wannan labarin jama'a cikin ku waye ga waye ga annabi shu'aib mutanen sa Allah ya ba mu labarin azaba Allah ya musu ya tara su wuri guda aka so aka so aka zo musu wuta ta kone su kun gansu ba ku gani ba amma kun yi wani ko ba ku imani ba dalili qur'ani ya bada labari to duk abinda aka ce qur'ani ya baka labari to kai yarda shi qur'ani ya ce wanda za a yi tashin alkiyama kai yarda akwai hisabi kai yarda akwai wuta kai yarda akwai aljanna kai hukuka kai yarda duk abinda qur'ani ya bada labari kai yarda kai ka shakka shakka sa shakka kada kada kana kwakwanto ko a aka kai wannan kawai kai yarda wannan in kai wannan kai nasiha wa mi wa alqur'ani mai girma a wannan kuma imtisalu awamirihi duk abinda aka ce qur'ani ya ce ayi Qur'ani ya bani umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala to kai, Qur'ani ya ce a yi kaza kai, Qur'ani ya ce a bar kaza ka bari, wannan nasiha ce wa mi wa al'ur'ani mai girma, ina fatar mun fahimta, yanzu bisa daga cikin misalai, Qur'ani ya ce wa latar tsarbu zina, ko, ka ku kusa da zina, duk abin da zai sa mutum ya kusa da zina, to kai kuma kana, kana, kana, kana TikTok, kana gane ‘yan mata shawara tashi wannan bai kusa da zina ba, ya yi kusa ko bai kusa ba, to sai ka ce tunda qur'ani ya ce a bari to kan na bari shikenan sai a wace wuri ina batar mun fahimta qur'ani ya ya mana bayani yake cewa kada mu shagiya kuma kar ayi sata kar ayi kar ayi kaza duk sai ka disa cewa inna ababen qur'ani ya ce ai uwaye biyayya sai ka yi qur'ani ya ce a sada zumunta sai ka sada qur'ani ya ce a taimaka wa marasa shi ka taimaka qur'ani ya ce a kula da marayu ka kula da su kaga kai mi kai nasiha wa mi wa alqur'ani mai girma ina batar mun fahimta abu na na biyar shi ne ka yi imani duk abinda ƙur'ani ya kusa na hukunci idan aka ce maka wannan hukunci ne a cikin alƙur'ani mai girma to ka yi imani da wannan ka yi ka yi da wannan abin ku ba ni misalin hukunce hukunce cikin cikin alƙur'ani mai girma hukunci wanda ke cikin alƙur'ani mai girma hukunce hukunce na'am dokta a yi azumi hukunci a kamar hukunci a ce idan mutum ya kaza za a masa hukunci misali irin shi idan mutum ya yi idan mutum ya yi zina yana da aure hukuncin sa a musulunci mine ne a jehesa sai ya mutu in baya da aure fa a yi masa bulala bulala ɗari barawo in ya yi sata a yanke masa hannu ina ba don duka wannan ahkamu ne hukunce hukunce ne ko wanda in mutum ya ya kashe a kashe sa isasi kenan to kaga duka waɗannan hukunta hukuntan kai da su ko da ba a wannan shari'ar ka ji a zuciyarka cewa wannan shine gaskiya kuma shine zaman lafiya yana ba ta mun fahimta amma a waye gari kana kyamar wannan hukunci na alqur'ani to an yi mi idan mutum ya inkari hukuncin da ke cikin alqur'ani mun karanta na waqidul islam ya walwal musulunci kun fahimta abu na biyar kenan da haka watan mu yi mu yi imani da da duk hukuncen-hukuncen suke cikin alƙur'ani mai girma abu na shi daga cikin nasiha wa alƙur'ani mai girma shi ne ka kairar cewa wannan ƙur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma zance ne nawa na Allah maɗaukakin sarki kowannen mu dole sai ya yarda idan kana son kai wa alƙur'ani nasiha ma'ana kairar cewa alƙur'ani nan daga wa yake daga Allah subhanahu wa ta'ala zance ne nawa na Allah kakkace ƙur'ani halitta ce a'a shi alƙur'ani kalamullah zance ne na Allah ba halittar Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ina batar mun fahimta alƙur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to kaina da wannan a cikin zuciyarka sannan kuma ka yarda haruffan alqur'ani da ma'anarsa gaba ɗaya daga wajen Allah subhanahu wataala ne da haruffan letirkin da kuma signification kin gaba ɗaya daga wa suke daga Allah subhanahu wataala ne mun fahimci zancen ƙur'anin harufansa gaba ɗaya Allah ne ya turo da su kuma ma'anar da wa take daga Allah subhanahu wa ta'ala sai suka abu na kusa suka ce kuma sai annabi ce wali rasulihi da kuma manzansa waye manzansa shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man karanta tarihin annabi tarihin sa a takaitacce ya kamata duk musulmi ya neme sa ka san adadin sunansa complete ka san sunan matansa guda goma sha ɗaya ka san ‘ya'yansa guda bakwai ka san shekara nawa ya a makka ka san shekara nawa ya a madina yana da shekara ka ba shi annauta duka-duka a duniyar shekara nawa ya yi miye muhimman ababen da manzan Allah ya yi a rayuwa ya kamata ce duk musulmi ya san wannan abun a rayuwa kaga tarihin annabi na daga cikin abun da musulmi da yawa suka jahilta a wannan rayuwa ba haka bane dan Allah yanzu wallahi azim malam jabir da za ka bibi 'ya'yan musulmi musamman ma irin 'yan boko da ba su damu da karatun addini ba ka tambaye su su gaya maka tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam irin yaƙi nawa manzan Allah ya zo misali ko kuma shekarar annabi duka-duka a duniya nawa ne wallahi za ka ga abin mamaki za gani mutane a shi ba su san annabi ba wani fa idan ka ce ya maka siffar annabi ya ne bi za cikin manzan Allah take siffarsa ya siffanta maka manzon Allah fuskarsa daga sama har ƙasa wallahi bai san sa ba kuma haka zai ce yayi mafalkin annabi sallallahu Allah wanda bai san annabi zai mafalkin sa kai in haka ce ka ga yi manzon Allah baka san shi kuma kai mafalkin sa ina ba da mun fahimta ya kamata a ce duka wannan kowa ya san wa'annan ababen amma irin yadda mutane musu suka rike sunaye ɗan ƙwallo la ilaha illallah ba ka gane mutane sun san ɗan ƙwallo sai in kana zama fara samari ka gane cewa ashe duk duniya ta kuma ta yan kullu baka sani ba shi duk duniya ta kuma ta yan kullu abun zai baka mamaki idan kaga ana kullu musamman irin manyan kulabukin nan suna kullu na duniya kaga irin yadda matasa suke wallahi wani ko sallah baya yi wallahi alazim idan ana kullu wani ko sallah baya yi zai zo ya ya kura TV bai damu da sallar ba abin da yake nuna cewa wannan kwallafa ta fiye masa sallah amma da zaka tambaye shi annabi bai san komai game da manzon Allah ba kuma bai damu da ya je ya karanci tarihin annabi amma zai abu ne ki shankin nan kallo ya zauna wani ba da kallo a gida amma bai kallo sai ya ga cikin jama'a ya bi so inda ake kuwa inda ake tarwatsi wannan lalacewa har ina kuma musulmi Allah ya kaso ya al'amari wani in ce ya ambata maka yan balon bayar gaba ɗaya wallahi ya sani har wanda ya katraversa zai na buga bayar balo ya san sa wani in ce masa ya ga maka yan riyal gaba ɗan ya san dukkan cinar riyal ya san su amma yanga ce ya ga maka al'asharatul mubashirin bil janna wallahi bai san su ba sahabban annabi suka fi kowa daraja bai san su ba Allah ya ka saukin al'amari Allah ya ka mana saukin al'amari da sunan mawaka kan su wannan sun waye a wajen sunan mawaka su kuma ma ta yafi na finna Hausa su kawai abun nan suka kowa da kai Allah bai bari mutum ba aiki wallahi Allah bai bari mutum ba aiki su matan kawai yanzu daga seri sai sai duk wata seri da ake yi sun santa wallahi duk wata seri amma in ga tambaye su matan annabi wallahi ba su sani ba to nasiha wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka mika gaba ɗaya jayuwa game da biyar manzon Allah in aka ce maka annabi yayi wannan abun malam kawai kai annabi ya burge me kawai ka bari annabi ya dage wando kawai ka dage manzon Allah yayi aswaki kai duk abun da aka ce manzon Allah yayi to kai akwai wanda su yan ma suna bari ne ho ba dan annabi yayi bane fa saboda kawai kawace suke yi wani kawai bai mashi da kagan shiga san kawai na istil ne na suwaga ne wallahi ba na annabi ba mun bayyanta kaga mun an karantar da mu cewa dage wando sunna ce amma matasa suka kasa yi suka kiya daga baya kuma aka samu wando daga ge dole kowa aka wanka saboda tsabar wanka kaga yaro ya dage wando ba dan annabi yake yi ba ba lada a ciki da haka eh nasiha wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin biyar duk abin da yazo da shi abu na biyu kuma ka yi iman duk abin da manzan Allah ya ba da labari abin da manzan Allah ya baka labari na abin da ya huce da abin da za a ke yanzu da kuma abin da za a yi nan gaba kuma manzan Allah ya ba mu labarin ababe da dama da suka wuce ko kuma ya ba mu labarin abubuwan da duniya take fama da shi a lokacin da yake raye sannan kuma manzan Allah ya ba mu labarin abin da zai zo nan gaba daga cikin abin da manzan Allah ya ba mu labari nan cewa idan ƙarshen duniya ta zo malam jabir za a yawaita mata za su yawa mata za su yi mi za su yawa don Allah ba ku ga wannan karatun ba yanzu ba ka gane mata suna da yawa sai in kana shiga lakwalkin ne equal equal yanzu ka je equal da sante nan ka je duk wata equal da sante ka sani garin nan duk wata equal da sante da ka sani garin nan idan ka zo za ka iske majority kin 11 kin gaba ɗaya mata ne jama'a haka ne ko ba ka bane idan ba ka gane garin ga mata suna da yawa sai in akwai lakwal guda uku garin nan in na gaya maka su in aka yi baka su in ka zo sai ka yi tsammanin duk garin gari ta haɗe can wallahi Allah ya sa mu dace manzo Allah ya mu labarin cewa annabi Isa zai dawo duniya dijal zai zo ga ababe da dama za su faru to kai imani da wa'annan ababe abu na gaba watan ka bibi umarninsa duk abin da aka ce umarni daga manzon Allah ka yi kuma duk abin da manzan Allah ya hana ka hannu a kansa ka yi nasihawa wa manzan Allah sallallahu sannan kuma ka ba da kariya da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba da kariya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kusan mutane da yawa ba su bai wa manzan Allah kariya wallahi ba su ma za shi balle su ba shi kariya ba yanzu za a ce mutum dan Allah malam Jabir sai ka ya ki haƙura wani accident ta bayi a Sokoto a Sokoto aka yi accident kin mai mashin ne ya zo ya buge wata mai mota aka ce dole za a yi a kira yi ko a za a yi kwasta da sauran awaben rikici ya barki aka tara shi da Allah dan Allah kai hakuri aka yi aka yace wallahi bai yarda sai an gyara motar aka yi rikici aka tara shi da Allah ya kiya kai karshe sai ya gano ashe wanda ya kire masa wanda ya buge masa motar rigar riyal ke gare sa sai ce ai yodun namu ne kai baya komi wallahi kawai Allah ya tsare gaba wannan ya san Allah dan Allah wai a ƙarshen sai gane a shi duka kulab ɗaya suke wanda sibato gem riyal ne shi ma ɗan riyal ne sai gano Allah ya kaso ki al'amari Allah ya kaso ki al'amari daga mu baiwa manzon Allah kariya an zagi annabi mutane da wasu da bacin ransu ba an zagi shari'ar annabi an nuna an nuna shari'ar annabi kauyanci ne kuma wai mu sun yarda da haka an wai shari'ar annabi kauyanci ne Allah ya kasu ga al'amari. To ranar sun yaƙe mu fa, shi muna ghazul fikiri, sun yaƙe mu ta ƙwalwa, sun ƙare da mu, suna da duk abin da manzo Allah zama da shi wannan kawai an wuce yayin, yanzu mine da yayi, kawai a zo duniya a bi duniyar shi kenan kawai. Alhali duniya ba ta dawoma ko? Abu na bakwai, nasiha wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ka kudurta ka kudurta a zuciya duk abin da manzon Allah ya zo daga shi daga Allah subhanahu wa ta'ala ne ba abinda manzo Allah zai zo shi a san ransa ba abinda manzo Allah zai zo da shi a san ransa duk abinda ka ji manzon Allah ya karantar to daga waye daga Allah subhanahu wa ta'ala ne abu na takwas ka baiwa manzon Allah kariya a lokacin da yake raye da kuma bayan ya mutu a lokacin da manzon Allah yake raye kare zaka bashi shine ka zo ayi tafiya tare da kai in za a fita yaki ka zo da aje da kai sai zo manzo Allah ya bar duniya miye taimaka ma annabi shine ka taimaka ma sunnarsa kun ga wannan gabar wallahi mai muhimmanci ce taimaka ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mi ta hanyar yada sunnar annabi sallallahu alaihi yada sunnar manzon Allah duk abin da ka san sunna ne musamman irin wannan zamanin na istaci da mu zauna muna ɗora fotunan banza muna ɗora abin da baya da kyawu to ɗauko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗora ka karantar da mutane shi da kowane yare za ka iya wannan a yaren ka za ka iya taradir in hausa ka iya ji za ka iya tallata masu karanta da hausa za su karanta in faransanci ka iya karanta rubuta da shi ka rubuta batura za su karanta inda zarban ta kake iyawa akwai yan wanka zabarmawa za su iya karantawa da kowane yare ka tallata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma wannan abin ya yi karanci a cikinmu kullum faɗa nake yi wannan whatsappkin da Allah ya kawo mana a wannan zamani ubangiji ya taimake mu ne ta hanyar wallahi mu yaɗa da'awar manzon Allah da shi idan ka kuskura kai wasa wajen yaɗa abin da yake ba daidai ba to duk wanda zai kalla ya ya ya ya, ya saba ma Allah da wannan abun to wallahi azin kana da zunubi akai zaka yi kokari ka taimaka wa sunnar manzon Allah ta wannan ta wannan fagen ka dinga tallata da'awar annabi a ciki ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta wannan to sai annabi ke cewa wali a'immatil muslimin da kuma al-jagororin musulmi a'imma jam'u imam idan aka ce al-imam wanda alladhi yuqtada bihi wanda ake kwaikwayo ai liman abin da sai ya masa imam li'annahu yuqtada bihi sai ana kokoyin sa in yace Allahu akbar ai kabbara eh to a imma jagororin musulmi guda biyu ne jagororin musulmi a duk duniyar musulmi guda biyu ne na farin al-ulama'ur rabbaniyun malumai na Allah malumai na nawa na Allah zan malumai kashi biyu ne shi yasa shi yasa wannan ya rubuta littafi ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala watan akan abun da ya shahi auliya mai da suna akan auliya auliya'ullah da kuma auliya'u shaytan akwai akwai na Allah akwai masu tallata Allah akwai da kuma tallata kansu suke yi ina ba ta kuma ta karatu akwai da su tallata sunnar Allah suke da ta manzon Allah akwai kuma wanda su tallata kansu suke yi kawai to malumai ar-rabbaniyun malumai na Allah su waye malumai na Allah su ne wanda suka kwaikwayi manzan Allah ta ɓangaren ilimi karatu akwai shi zube sannan kuma gabota wa Allah a aikace sannan kuma ga ɗabi'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga da'awa kamar da manzan Allah ya yi to idan ka ga wa'annan su ne malumai na rabbaniyun ga karatu an yi kuma karatun su bai sawa ma'aikin su in suka yi karatu suna aikata abin da suke faɗa sannan kuma wato sun kwaikwayi manzan Allah ta ɗabi'u da halaye sannan kuma suna mi suna ƙoƙarin yaɗa da'awar manzan Allah annabi suke karantarwa a sani ba kar suna karantar da asan kawo su bane wanda su ne malamai na Allah wanda kuma ba sa jin tsoron wato suna ba sa jin tsoron faɗa ma kowanne mutum gaskiya ba sa jin tsoron faɗa shi yasa idan ka bibi tarihin musulunci galiban malaman Allah kace su ake yi galiban malaman Allah kashe su ake yi karanta tarihin su ibnu taymiya su ibnu al-qayyim al-jawzi su imamu shafi'i yadda suka suka shagugar maya wajen tallata addinin Allah wallahi a yanzu mutum ba zai iya ba a yanzu mutum ba zai iya ba sun yi tsaye tsayin daka a saka gidan kwasa saboda addinin Allah a dibga maka kashi a kore ka daga garin ku saboda addini kai Allah dai ya gaso din wannan kawai fa yanzu lalacewar zamanin fada'awa malam jar mutum zai zo amma kawai wanka zai zo zai nuna wankansa ne kawai iya wanka zai zai nuna sai yau ya fito ya yi yau malam ya yi wanka shike na kawai Allah da wadaran naka ya lalace in jira kumi da ya ga dan uwan shi cikin mota abu na biyu jagorin musulmi su ne jagorori a hukumance wanda Allah ya dora ma jagoranci duk jagoran da aka ce wannan jagora ne a hukumance irin yanzu a zamanin da muke da tsari na hukuma to jagora ne kaga yanzu hakimi a unguwa jagora ne in ka dauki conseiller jagora ne president conseil de ville jagora ne mayor jagora ne vice mayor jagora ne prefet jagora ne gouverneur jagora ne idan ka zo daga huce kuma ka je minister jagora ne ka wuce da prime minister jagora ne ubansu gaba ɗaya shugaban ƙasa ko shi ma jagora ne dukkaninsu wa'annan sai Allah ya tambaye su kuma kaga wa'annan dukkaninsu wajibi ne su tsaye da shari'ar Allah subhanahu wataala idan ba su ba al'amari yana gaban Allah Allah zai musu tambaya kuma duk wanda ga jagoranta sai Allah ya tambaye ka Allah ya samu wani lahiya eh ba su ba kowanne da aka banyi wata responsibility wallahi jagora ne kaga a ce masallacin nan an baka shi a ce ka dinga kula da shi wallahi Allah ya dora ma aiki kai ba jagora sai Allah ya tambaye ka hatta limamai jagorori ne har limamai wallahi jagorori ne nawa na al'umma suke jagoranta duk limamin da yake bada sallah ya tabbatar yace ganin banna a masallacin sa zai iya hana wallahi sai Allah ya tambaye sa mutane na sallah ba sai aka kare su ka take da baka iya ba ka shiga tara wallahi duk abun da aka dama kuma ana abubuwa cikin unguwa ba kai baka da fadarwa wai saboda kaka bata masu alhaji wane da rai ka shiga ku gaban Allah subhanahu wa ta'ala su alhaji dubu ya bace da ka bata tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala dan alhaji bai da huta bai da aljanna ko ubangiji shike da aljanna shike da huta to nasiha wa malumai malumai na addini nasiha wa akan su cikin ababe guda haka na fare mahabbatuhum kasosu kasosuwa su maluman saboda idan baka so su bayar za a yi da'awar su ta tasiri a akan ke me yasa ga ƙuran shawa abu na farin da da ya ƙara sanya suka nisanci manzon Allah shine gaba da kiyayyar da ke tsakanin su abu na farin da annabin Allah ya fara yi lokacin da ya zo garin Madina sai ya sanya soyayya tsakanin sahabbai in so ka so ni ya sanya al'ukhuwa zumunta ɗan uwantaka sai a kulla zumunta da kai da ni sai mu zama ta uwa cikin addini farkon musulunci ɗan uwa na addini zai ci gadon musulmi idan ya mutu daga baya ne Allah subhanahu wataala ya nasakha wannan wannan hukunci kaga in uwantaka kaso wa'annan wa'annan malaman ka nuna soyayya gare su sannan kuma ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayan al-haq taimaka musu da tallafa musu akan yada akan fadin gaskiya akan bayanin abun da ya shafi watan gaskiya ta hanyar yada rubuce-rubuce da suka yi kaga littafin da muke muke karatu wannan wanda ya rubuta sa ya jima da rabarsa a duniya ya jima da bar duniyar nan amma gashi muna karanta shi wannan kaga an taimaka wa mi da'awar sa ba haka bane malamai da dama da suka wuce ta wannan rubutun kun ga rubutu wallahi babban al'amari ne babban al'amari ne rubutu kuma ba kowa bane ke samun dama sai ya rubutu a cikin addini ba ma cikin addini ba cikin komai na rayuwa ba kowa bake samu wannan damar ina ba ta shi yasa wani lokaci ina kondane ke ɗan ɗan bokon mu ya kamata akwai abin da ya kamata su dinga rubutun su a dinga taradir da turanci da larabci in na bokon ne ma a dinga yi larabawan taradir annarab su karanta su san miye duniya zai sa sama gaba in na addini ne ai musu taradir da turanci su karanta domin su kai da sakon Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ababen wasa'il na yada da'awa suna da yawa ababen yada addini suna da yawa don haka yada littafansu da kuma karatuttukansu irin yadda su malam jami suke yi wurare su duk inda ake karatu suna yadawa kaga wannan aikin alkhairi ne wannan wallahi ba karamin ba karamin alkhairi bane yada karatun da ake yi duk wanda zai saurara duk wanda zai saurara yayi amfani da karatun wallahi sai Allah baka lada duk inda yake ko da ka mutu yanzu wanda ya rubuta wannan littafin duk wanda zai karanta wannan littafin sai Allah ya tura masa lada ai malamai ba tsana mutane bane ko Allah ya samu wani lafiya abu na gaba eh musamman kuma irin wannan zamanin da muke ciki na na na WhatsApp da istati mu dinga profite da wannan occasion kin muna muna nashara karatukan malamanmu muga a kodiyoshe muna yada da'awar gaiwa mai mahimmanci ka dora ta wani zai karo da ita ya fi mu dinga dora foton mawaka da yan balo mu dinga dora foton ababen da ba sa da amfani kuri ne na kasuwanci da kuma tallata addini to ka tallata kai ka ba da gudunmuwa yanzu fa wani in ya fibile a abu a ista ciki sa da mil farsun za su karanta za su gani sa wani haka a facebook zai tallata mutane dubbai za su gani to ka yi kokari kaga ka taimaka karatun da ka jiya ka amfana kai ma wani ya amfana ta dalilinka na ba ku kissar wanda ya shiga aljanna wani ɗaya daga cikin magabata da ya yi ƙoƙari ya yi shekara 60 yana karantarwa shekara 60 da ya mutu ɗaya daga cikin ɗalibansa ya mafalkinsa ga shi cikin aljanna an wanye lafiya ka san ƙarshe shi ne a shiga aljanna ko wallahi Allah yana nuna musu bayin Allah ana ganin haka ana ganin haka ba kawai sai ya tambaye akar makallahu wai menene sirri me yasa kire ki shiga aljannar ku sai ce masa wani ka ganni yace kware daga sai akar makallahu yace duk tsawon shekarun ne ina karantarwa wallahi Allah ba shi bane yake ni aljanna yace akar makallahu shekara 60 ana da'awa to me yake ka aljanna yace wata rana mun zo muka yi sallar subahin wanda cizo ya shigo da hurhurarsa a masallaci masbuki yazo ko da zo an kare sallah an yi da an tarar an yi da sallah sai ya karanta fatiha sai na je bai iya fatiha ba sai na bari kowa ya wada sai na kira sa na ce masa aka da cizo fa karatun fatiha nan fa akwai gyara sai ce min wallahi shi haka yake karatu kuma haka yake sallah sai ya ce to da cizo ga yanda manzon Allah ya karantar da fatiha ya ce haka na zauna wuni guda tsawon jurne ina lakana masa fatiha ya ce ba mu tashi ba sai da iya karatu fatiha nan ba ya ce haka muke tsawon wuni ina koya masa fata wuni ɗaya ya ce wallahi dalilin shiga ta aljanna kenan dalilin shiga shi aljanna kenan shi yasa la ta haƙiran na minal ma'arufi shai'a kaka walakantar in kaga abin zai amfanar tallata wani zai ji ya amfana ko da baka azumin litinin da alhamis ifi bila ista cikin ka mutane suke kan suke kallon ka ba da su gobe rana ce ta alhamis akwai azumi duk wanda ya gani ya azumta wallahi sai Allah ya baka lada ko da kai baka yi ba ka rubuta istacin ka sallu ala nabiyil karim in baka yi kora baka yi manzo Allah salati ba in wani ya gani ya manzo Allah salati sai an baka lada amma kawai mu dinga cika istatikin mu daga mawaka shikenan kawai sai abinda baya da amfani kawai wani ma kawai in ya tashi fa wallahi irin sarabun mawakan da irin su a dogo jashi yake dorawa Allah ya sauwake musamman ma mata ba sabon suke dora sama istaci ba musamman mata ba san abin da suke dora sama istaci ba kuma kuskure ne mace ta tallata kanta saman istaci kuskure ne balma da cikin haramun haramun ne tallata kai a istaci wa mace musamman irin abun da ake na yanzu na wallahi dole malamai ku tashi zuwa wa'azi irin wannan abun da ake na fatin ƙauye da kuma irin ango da amarya kar ka yarda duk wanda dake wata mata ka dora saman istaci wallahi ka shi shari'a Allah kai shi kotu kamata shi kotu ai muku shari'a ya ci zarafin ka mana ya ci mutuncin ka matar ka ce fa sirri sirri mai girma kai mace ai ba in kaga mutun na wasa da matarsa to sakare ne wallahi ai ba ba ba irin su mace musamman ta kama sunanta mace Allah ya samu wani lafiya Allah ya datar da mu naka tallata tallata tallata da'awar malamai wata siha gare su abu na gaba kokarin kare mutuncin su malaman kakka yarda a dinga cin mutuncin malaman ku tare da ki kakka yarda a dinga cin mutuncin malaman ku tare da kai kakka yarda kai ka ba da kafa dama ta tallata a ci mutuncin malamanka kaka yarda wadanda musamman ma suke kokari cikin tallata addinin Allah subhanahu wataala abin da ke so yan wasu gane a wannan gabar malamai fa mutane ne kamar kowa ba wahayi ake musu ba fa ba malamin da ake ma wahayi a duniya babu shi wallahi bal karatu ne suka yi kamar da kowa suke yin karatu sai Allah ya taimake su ka zama to wasu abu a cikin rayuwa daga malamai suna yin kuskure malamai suna yin mi suna yin kuskure ba shi a duniya mutumin da baya yin kuskure banda annabi sallallahu alaihi wasallam annaba kaɗai ne Allah ya keɓance amma duk wanda mace ta haifa a duniya wallahi yana yin kuskure kuma yana yin laifi amma yanzu kowa zai abin da yake so a gari da wani malami ɗai zai yi wani abu na ba daidai ba to za ga za a dinga yaya dawo ana ba da labari wai me yasa wannan abu me ya kawo wannan abun idan kowa yanzu kowa zai yi abu misali la qaddara Allah ba da abin ba da abin ba a ce ga wani ustazi ya mota yari a cikin shege kada Allah ya kada Allah ya kaddara la qaddara Allah na rantsi da Allah a Cote d'Ivoire sai ka ji labari ba haka bane a Cote d'Ivoire wanda ke libi zai baka labari abin da ke faruwa o baka ji ba wannan ustazun amma duk wanda zai ba a damu da shi ba to yi kokari ka kare mutuncin malaman suke karantar da addini ina ba ta mun fahimta idan kuma abun ya zamanto ana cin mutuncin akwai bukatar ka dinga zama da malaman ku tattauna wasu ababe misalin ka ji wani abu da ake faɗa wanda bai dace ba a faɗe shi akan malamin da ke katar da addini to daga cikin nasiha wa shi malamin ka zauna da shi malamin ka samu zama da shi ka dan ji kanun labaru akan abin da ake faɗa sannan kuma ba laifi shi ma ya fito ya wanke kansa abin da ke so mu gane kowa yana yin kuskure ina ba ta mun fahimta daga su malamai ba ma asumai bane malamai da dama a tarihin baya za su yi fatawa kuma daga ba su zo su su walwale wannan fatawar malam jabir nan ne imamu shafi ya kai karar karar matsalar matsalar haddasa wajen malaminsa yana zaune saman saman hanya haka a hanya yake zaune a layi sai wata mace ta biyo sai ya kalle ta sai iska ya ware mata zananta sai ga wani abu na da kafarta gaba da karatun da yaran nan zubewa yayi haddasa zubewa ta yi sai ya zo wajen wajen wajen malaminsa ka san wa fuka kulladhi ilmin alim sai ya ce mala akarmaka Allah kaji kaji abin da ke faruwa sai ce masa wa ne sabon Allah kai aka malamai su ma suna mi suna sabon Allah to sai ka ana ustazu soyayya amma ba za ta ta soyayya ba in ka san ustazu ba armi za ka sa kanka soyayya wallahi daga cikin abin da ke kaji darajar ustazai da malamai soyayya da dalibai wannan kuma ba ustazai ba kadai ba su kuma kadai ke bai yi ba hatta da mushannin gwamnati suna yi aboko suna dan jibge suna yi ko Allah ya samu wanye lafiya kuma Allah rufa mana asiri da kuma su ji tsoron Allah duk gaba da mu ji tsoron Allah subhanahu wataala in ka san baka auren diyar kowa ka san baka da ra'ayin aure to karba kankara ita dan mace ba ta da amana soyayya ba abun yi bace Allah ya datar da mu zaka kokarin kare mutuncin malam lokaci ya malam jami'a ba minti ko biyar asunallahu ne na so mu ida hadisin baka yi karshen sa gaba daya bai da hadisin masha Allah nasiha wa wa jagorori jagoran da Allah ya bai wa jagoranci su kuma tunda jagorori ne su ma da farin ka yarda da cewa su jagororin ka ne ka san akwai wanda shi bai yarda ba wani ce jagoran shi ne a'a abinda mutane da suke kuskure akai idan aka aka yi zabe misali a irin kasashen ake zabe aka dora wani shugaba to wannan shugaban ba na wanda suka zabe shi ba kadai ne a na duk in kasa ne baki daya kai da baka zaɓe shi ba shugaban kai ne kuma kai na shugaban kai ne ina ba ta mun fahimta abu na biyu eh yin kokari wato na yada alkhairin da shugaban ne suke yi nami na a cikin a cikin al'umma akwai wanda shi kullun critic yake yi bai taba fadan alkhairin gwamnati ba ko kuma jagororin gari su bai taba fadan alkhairi ba mu dinga wa juna adalci ba su ma mutane ne da muke mutane da muke kuskure suna yin kuskure da haka idan shugabanni suka yi aikin alkhairi jama'a a dinga yadawa idan kuma suka yi mummunan abu a dinga musu addu'a ba ta tsinuwa ba Allah ya shirye su shugaba idan ya lalace shugaba idan ya lalace al'umma ta shiga tashin hankali idan jagor suka lalace wallahi kun shiga ta shiga tashin hankali ke za ka lura ƙasar saudiya Allah ya mata wata albarka wata baiwa a rayuwa babu limamin da zai hudu ba a harabi bai masarkin maka addu'a ba wallahi babu shi nan me yasa ba mu jagororin mu addu'a me yasa ya kamata malamai su dinga wa hatta ‘yan ƙala su dinga haƙƙi ne na shugabun ne idan suka yi aikin alkhairi ku dinga fada idan kuma suka yi mummunan abu da kumi yi musu addu'a Allah ya shirye su kuma Allah ya kama hannunsu zuwa gami zuwa ga abin da yake daidai amma ba ya tsine ma ba ya tsine ma shugabun ne da haka abu na na ƙarshe da zamu rihe a kansa kuma kakka kuskura ka fita akan ai kaka ce kai ni babu ni babu wanda ni ban da shugaba to duk wanda ya ce bai da shugaba kwam malam Jabir shirin ne shugabansa abu na ƙarshe sai ce wali ammatihim ko haka ne ƙarshen wali ammatihim da kuma gamagarin al'umma baki daya gamagarin al'umma al'umma baki daya awamul muslimin duk wani musulmi to menene nasiha wa musulmi baki daya abu na farin waton kaso musulmi dan uwanka kana musulmi na musulmi inda ganka inje na son ka inje na son musulmi duk inda yake ko da ba mu da alaka ta uwa ko ta uba in dai kai musulmi ne to in so ka abu na biyu in dinga saka maka huska duk inda muka haɗu kar in ɗaure maka huska abu na uku na dinga yi maka sallama duk inda muka haɗu na yi maka sallama abu na hudu idan na ga kayi abin da ba daidai ba na ja ka gehe na maka nasiha ba cikin mutane ba dan nasiha cikin mutane cin mutunci ne ba nasiha ba ne idan mutum ya lahi ba masa nasiha cikin mutane sai ka ja sa gehe ke masa nasiha abu na biyar ka taimake su lokacin da ke da buƙatar taimako Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu hadisi na da fa'idodi masu ɗimbin yawa amma kowa in ya je gida ya zauna ya yi resan sai kin abin da ya samu na fa'ida ubangi subhanahu wataala ya amfanar da mu ƙarshen hadisin kenan abin da muka fara zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya sanya mu zaman to nasiha wa littafin sa da manzansa da kuma watan da da da da da abin da ya shafi watan jagorar mu na addini da kuma na hukuma da magamagarin al'umma baki daya Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomar mu gaba daya ya gafarta mu uwayenmu duk mai wata bukata ta alkhairi a cikin mu Allah ya biya masa Allah muna kai kuka zuwa gare ka muna da bukatu masu dimbin yawa a wajen ka ya Allah kuma ba wanda ke biya sai kai Allah Allah ka biyar bukatocin mu na alkhairi baki daya Allah kuma ka gafarta mana kurakuran mu ka gafarta mu uwaye su kurakuran uwaye mu kurakuran su ka sanya aljanna ce da gudu su makomar mu هذا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته